بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 24 ga watan rabi'in thani hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da biyar ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintasar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير in ba manta ba malin yana ƙarƙashin bayani akan shi kan shi samawi bai kiyaye ƙa'idan ilimi na bincike da rubutu na gaba ɗaya da kowa yake a kai ba, hatta ƙa'idan da shi ya ƙa'idan tarma shi har ila yau bai kiyaye wannan ƙa'idan ba. Ya faɗi maganganu ba a je ko'ina ba sai kuma ya saba maganganun. Shi sa illan bida'a kenan. da kuma kowace irin tafiya da aka gina ta ba akan gaskiya ba duk tafiyan da aka gina ta akan yaudara da ƙarya jama'a matsalan inda take karewa ke ya faɗi maganganu da kun ji su a littafi ɗaya kuma bai kulla littafin ba kuma sai ya ƙaryata kanshi da kanshi wannan abin mamaki ne to amma a lokaci ɗaya kuma ba zai zama abin mamaki ba ga duk wanda ya san 'yan shi'a wannan ƙaramin abu ne a wajensu tumala ya ɗauko mana wata matsala da ijima'i ce a cikin duniyan 'yan shi'a malamansu na da da na yanzu cewa alkur'ani an canza shi ba shi ne tabbataccen littafin da allah ya saukar ba wannan da ke hannun musulmi suna su ƙur'anin yana can hannun mahadi ya tafi da shi kogon dutse to amma shi tijjani samawi da ya komo sai yake cewa ba wani ai shi'a ba su da wannan aqidan an kala musu ne tare da kowa ya sallata tafansu shakare ke dam da waɗannan maganganu da ruwayoyi ala ithbati tahrifil qur'an akan cewa lalle qur'ani su ba su yadda ya cika ba kuma ba su yadda ya tsaro ba alkur'ani yana fagen haɗari haka suka faɗi su da kansu ila an ƙala har zuwa inda yake cewa inna hazihi tuhuma wannan tuhuman da ake ma 'yan shi'a na naqadul qur'ani wa ziyadatu fihi na naqasul qur'an cewa wai suna cewa alkur'ani ya naqasa bai cika ba sannan kuma an samu ƙare-ƙare a ciki wanda asali babu shi hiya aqrabu li ahli sunna minha ila shi'a tijani as-samawi da yace shi ba zai goyi bayan kowa ba yanzu gashi yana cewa mugun aikin yan shi'a ya ɗibo yana kwararama ahli sunna wazalika min ad-da'min wa'i allati da atni ila an uraji'a kullam mu'taqadati alin yake cewa tijani as-samawi yake cewa wannan na daga abin da ya sa ya koma ya binciki duk aƙidan shi ma. Mala ya ce, li'anni kullama hawaltu intiƙada shi'a. Tijjani Asamawu yake cewa duk lokacin da ya nufin zai naƙada wani bayani da ya gani ga ‘yan shi'a fi she'in ga ko menene, walistin kara alaihim in yi nufin zai masu inkari? illa wa athbatu bara'atahum minhu sai yaga cewa ai ɗan shi'a ma ba su da laifi sun kubata wa ilsaquhu bi sai ga cewa wannan tuhuman ma to ta fi dacewa da cancanta a kan shi wa araftu annahum yaquluna sidikan nan da nan ya gane cewa 'yan shi'a gaskiya suke faɗi wa alamarul ayyam ana nan ana nan ya tabbatar da duk inda aka yi komo tun da har yanzu 'yan shi'a na kan gaskiya wa min khilalil bahathi iktanaqtu yace yayin da bincike bincike sai ya rungumi aqidan shi amma gaba ɗaya kawai walhamdulillah kaji mutumin da yace ba zai gobe an kowa ba amma kaji abin da ya zo ɗaya ɓangaren ma har ya koma ƙarya yake masa da ƙage da yarfa masa abin da ba nasu ba. Kun gani? Aƙidan ‘yan shi'a ce cewa Alƙur'ani ba su yadda ya cika ba. Har ɗaya daga cikin manyan malamansu ya rubuta littafi Fasul Kitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Ita wannan aƙida ta cewa ba su yadda da cikin Alƙur'ani ba, haka take shakarar zankama a cikin littafin Usulul Kafi. amma saboda ƙin Allah irin na wannan takadarin kun ji magana wai sai ya koma ma ce ahlus sunna ne waman yaktib ithman waman yaktib waman yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi fari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina Allah ya kiyaye ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin shi mai suna thumma hatadaitu shafi na ɗari biyu zuwa ɗari biyu da biyu. Kun ga ya ce shi ba zai goyi bayan kowa ba ko, wannan ba goyon bayan shi'a ba ne? To, ku aji wannan maganan malam za mu zo gaban da zai raddi a kanta ba da daɗewa ba. Waya ƙulu muthniyan ala a kaidatar rafida, bai tsaya nan ba sai da ya koma yana yaban aƙidan ‘yan shi'a, wa musarrihan yana fitowa ƙarara yana bayyana bi'iti na ƙihilaha cewa ya rungumi wannan aƙida ta shi'anci ma'atabarru'ihi mina sahaba kuma ya yi bara'a ba ruwan shi ba sahaban annabi wa wilayatihim kuma ba shi ba jibintan al'amarin sahabbai wattihamihi lahum kuma yana bayyana yana tuhuman sahabbai bin ridda cewa wai duk sahabbai sun yi ridda mun gano wannan da kyau ku ya ce wa ƙara'atul kathir ya ce kai na sha karatu na yi karatu mai yawa hatta ta na'atu bi anna shi'a wai sai da ya gamsu cewa ƙunga shi'a al'imamiyya ala haƙƙin suna kan gaskiya kun ji mutumin da ya ce shi zai balansin ne yana tsakiya ba zai taɓa nan ba ba zai taɓa can ba ba zai goyi bayan kowa ba ba haka ya ce ba makalli ƙa'idan da ya ƙa'idan ma kan shi ma bai kiyaye ba, ina ga sauran ƙa'ida am. Duk mala yana kawo muku wannan ne saboda in ya fara naƙadi karka ce kai, naƙadi ya zafi a saurara, a'a ba wani maganin saurarawa, ya cancanta ya mashi ne. Kun gano wannan da kyau ko? To sai ya ce fata shayya'atu kawai ai sai ya zama ɗan shi'a, wa rakibtu ala barakatin la, wai cikin albarkan Allah sai ya ɗarab sai ya haye safinata ahalal baiti jirgin ruwan ahalal baiti wata, wata masaktu bi habli wala'ihim sai ya rika igiyan jibintan ahalal baiti li'anni wajattu bi hamdillah yace wallahi na rabota da godiya ga Allah albadil na samu canji an ba'd sahaba dangane da wasu sahaban da ya watsar alladina zabata indi annahum irtaddu wanda wai sahabbai sun tabbata a wajen shi sun yarda wa ala ala aqabihim sun ja da baya sun bar addini walam yanji minhu illa alqalil ba waɗanda suka tsira daga cikin sahabbai ba su yarda ba sai yan kaɗan wa abdaltuhum bi a'immati ahli albayt an-nabawi yace tuni ya biya canza su da limaman ahli albayt alladina azhaba Allahu anhum ar-rijs wanda wai Allah maɗaukin sarki ya tafi masu da ƙazanta wa taharahum tatahira ya tsarkake su matakan tsarkakewa jama'a ku ji inda yace shi ba zai nuna inda yake ba zai kawo na waɗannan zai kawo na waɗannan yace kuma duk nassin ma da zai kawo da bayanin da zai kawo sai wanda shi'a da sunna duk suka haɗa kai ba haka bane kashi ya zo ce shi ma ga inda yake kaga ba a je ko ina ba ke shi yasa duk yanda ka yi da ɗan shi'a cewa wai ku zo ku haɗa kai ko a tafi tare ko ya kaza yau daren ka zai makareci ne in dai ga ƙaryen wannan ba a je ko ina ba wannan kuma ke nuna maka cewa duk wanda ya ce zai bi da'awa irin ta ahlus sunna to jama'a ba a harkan da sanyin jiki ku kalli yadda ya biye karanta littafi ya masa tsantan kwarkwata jiyan da yake bi falle falle sala sala yake bi yake bayani akan littattafan kenan in ya zo ya ce babar raddi to shikenan zaka ansa raddin da kyau kenan ku kallafa tun daga shafi na ɗaya yanzu muna shafi na 195 har yau bai fara naushi ba da raddi da yi mashi mahangur ba har yau bai fara ba kuma ƙalla ba a ƙasara ba sai da ya kwashe shafuffuka ga su shafi 200 kawai ana magana ne shimfiɗa da sharan fage kafin ya zo ya ce an raddu alal mu'allif fi kitabihi tun mahata da yato yanzu wannan shafi 200 a littafin wani ne ina fatan mun gane wai wannan kamar a ce irin za a fara wa'azin nan ne a fara shimfiɗa da sharan fage aka shafi 200 shi sa aikin aiki ne Allah ya sa mu dace ya faɗi wannan magana cikin littafin sun mata da ta shafi na 156 fa hazihi namazici malace waɗannan 'yan misalai ne min aqwalil muallif na maganganun wannan marubucin kun san shi bai da shi malami bane a ruhail fa bai yadda samawi malami bane shi yasa bai ce mashi malami sai ya ce marubuci ya yi rubutu wai addalata ala bu'udihi anil adl wannan ke nuni akan cewa wannan takadari ya nisanci adalci wal insaf da insafi fi akami cikin abubuwan da yake hukuntawa bal zulmihi wa kadhibihi fi aqwalihi kai ya ma tabbata wannan azzalimi ne makaryaci ne cikin maganganun da yake faɗi wa zalika bi sana'ihi ala ba'da qa'idar rafida ku ji inda yazo yake yabo da jinjina ga wasu aqidan yan shi'a wa tasiha da kuma inganta aqidan wa tahti'ati ahli sunna da bayyana cewa ahli sunna na kan kuskure fi ma indahum min al-haq dangane da abin da ma ahli sunna ke da gaskiya kai duk ya nuna cewa ba su da gaskiya ka hadisihi anil khilafa kamar yadda ya zo yana magana a kan khalifanci ƙarya ya faɗi tsagwaranta tsarin ahalus sunna shine tsari na ƙwarai amma ya ce ba daidai ba ne wa mawqifil fariqain minha da irin yadda matsalolin ɓangaren shi'a da sunna suke amma ya ɗauki na shi'a ya watsa da na ahalus sunna ya ma ahalus sunna ƙarerai kuma ya ce ahalus sunna akan haka suke aw inkaruhu an takuna ba'da qa'idar rafida ash-shani'a min aqaidihim da kuma irin yadda ya kwaso su miyagun aƙidin 'yan shi'a masu muni yake ƙoƙarin musa cewa ba aƙidinsu ba ne. Ka za'amihi bara'atuhum min aqidatit tahrib da yadda ya zo yake riya cewa wai 'yan shi'a sun kubuta ba su da aƙidan cewa alkur'ani ya samu kanshi a halin canji da abubuwa miyagu. Mushtahira fi kutubihim wanda wannan aƙida na cewa an canza alkur'ani shahararriyar aƙida ne a cikin littattafan 'yan shi'a alƙadima littattafansu na da walhaditha da littattafansu na yanzu duk sun tabbatar da wannan aƙida na canza alkur'ani duk ma mana magana a baya fa duk ya kawo dalili a cikin littattafansu amma wannan da yake fi tsararre ne tijjani as-samawi ya fimfiris ya shafa mu idan shi toka ya ce wai abin ba haka yake ba malu ya ce wal mujmau alaiha bayna ulama'ihim kuma aƙidan zagi da cin mutuncin alkur'ani duk malaman shi'a fa sun yarda da wannan aƙidar wa nisbatu tilkal aqida li ahli sunna kawai sai dauki wannan aƙida muguwa kuma yazo yake danganta ta ga ahli zulman saboda dan karan zalunci wa zuran da shirgo ƙarya wa buhutanan da yin buhut ga ahli sunna ina fatan mun gano wannan da kyau summa tasrihuhu sannan ku ji yanda ya fito fili bi itinaqihi aqidatar rafida yace ya runguma aqidan yan shi'a wa bara'atihi min aqidati ahlus sunna ya bayyana yayi baran-baran da aqidan ahlus sunna wa min as-sahaba kuma ya nuna ba ruwan shi da sahabbai wa ramihi lahum birridda da yanda ya soki sahabban annabi da cewa wai sun yi radda mudda'iyan annahu tawassala bidhalika kuma yake da'awan cewa wannan ma shi ya sa shi ya bar wannan aƙida na alu sunna ya je runguma aƙidan shi'a ba a da ba'asin ya ce bincike ya yi wadda rasa ya bi keke da keke darasin al'amara liyul bisa bi zalika ya yi wannan muguwar magana ne don ya rikida ala ahalal jahali ya rudar da jahilai cewa an yi bincike wal gafala da wanda suke gafalallu gane cewa an yi kaza jama'a jahili fa ake zuwa ake kyankyasa magana kawai ya kama ka yi bincike a ina ka yi binciken kawo binciken magani jama'a mun gano wannan da kyau ko malas ya ce wa da'awatihim li aqidatir rafida al-muqita kuma yake da'awan cewa wannan aqidan yan shi'a mai keta wai ita ce wacce dauka aqida mai kyau mimma yadullu ala adami hayadiyatihi wannan ya nuna cewa bai da tsayuwa da kafan shi cak bai da yancin yin magana domin karar bai da adalcin tabbatar da komai a mahallin shi wa insafi bai da adalci kama za'ama kamar yadda ya riya cewa zai yi adalci ga kowa bal huwa rafidiyun kai mutumin nan tintin ɗan shi'a ne yada oli ma huwa alaihi min kufrin wa dalalin tintin dama mai kira ne zuwa kafirci da bata ka gairihi min zana da katar rafida ɗaya yake da sauran zindikan yan shi'a ya faɗi cewa su yan tijjaniya ne saboda ya faroto yan tijjaniya ya antaya su a cikin shi'a na biyu za'amuhu anna ma fi kutubihi riya wanda ya cewa duk abin da ke cikin littattafan shi la yakhruju an al-haq bai saba ma gaskiya ko a waje ɗaya ba wa annahu la yadhkuru min al-masail wa bai taba kawo wani abu ba illa mattafaqa alaihi sunna wa shi'a sai abin da ittifaki ne tsakanin shi'a da sunna don Allah wannan gaskiya ne ha gaskiya faɗin maganganu jama'a mu fa ba mu kara ga kowa duk wanda ya karya za mu ce karya yi duk wanda ya ba daidai ba za mu ce ba daidai yi ba kuma wallahi ba za mu goyi bayan shi ba in duk kunan za ku yi taro ku ce kun goyi bayan shi ko lalazi ne kaɗai zan tsaya ba zan yadda ba don ba ku nake bauta ma ba Allah nake bauta ma wannan addini ne jama'a ba ya kamata ku gano wannan abubuwan yanzu waɗannan zindiƙai ku kalli irin maganganun da suke ko kuma sai a ce wai ya kamata a sassauta don a tafi a zauna lafiya kar Allah ya sa a zauna lafiya a zauna da auka kun gano wannan da kyau ko wai ai ya kamata haɗin kan musulmi kai ahalu sunna ne ake son kai shiru su kuma ci gaba da faɗin waɗannan maganganun banza da ƙarerayi da ha'inci da cin mutuncin al'umma sai a rabu da su kalli da yake danganta ridda kai tsaye ga sahabbai jiyan da ya ɗauko muguwar aƙidan tariful qur'an ya danganta ma ahalu sunna wasu a ce kun ci ga zafi kun ci ga tsanani ya kamata a sassauta an ƙi a sassautan dan kai jahili ne baka san abubuwan da suke faɗi ba jama mun gano wannan da kyau ko za ka zo ka ji nan ba da daɗewa ba hatta sallan da sai na abubakar annabi ya naɗa shi ya ce ya jagoranci mutane ko sun ce ƙarya ne ba taɓa yi ba duk wani abin alheri sun ce ba taɓa yi ba ƙarya ne duk wani abin sharri kuma sun zo sun ce shine gaskiya to kuma sai a shiru sai a bar al'umman annabi a duhu waɗannan fitsararru kafirai ja'irai maƙaryata zindiƙai suna jansa zuwa ga mahallaka sai ya yi shiru to ko na jikinmu ne ba daidai ba sai mun faɗa ba daidai ba kuma za mu mai ƙazamar raddi walantana wani arni mala ce ya ƙolo yana cewa fakitabil awwalu littafi na na farko watsani da na biyu ya hamilani a nawil suna ɗauke da kanin bayanai min alƙur'an alkarim daga cin alƙur'ani ne wa huwa asdaqu kalamin wa ahsanuhu ba magana wanda ya fi zama gaskiya da kyau irin alkur'ani wa kullu ma jama'atuhu fi kitabaini duk abin da na tattara cikin waɗannan littattafai guda biyu in lam yakun alhaq in dai ba gaskiya bane fa huwa aqrabu ma yakunu ilay komi kusa da gaskiya kuwa shi da kanshi ya san makareci ne in dai ba gaskiya bane to abu komi da zama gaskiya bi annahu mimma ittafaqa alaihi almuslimun yace duk abin da na kawo cikin nan duk musulmi sun hada kan shi sunnatan wa shi'atan duk shi'a da sunna sun yadda wa ma thabata inda fariqaini duk abin da kungiyoyin guda biyu shi'a da sunna suka goyi baya annahu sahihun wai yace wannan abin ingantacce ne ya faɗi wannan a cikin littafin la akuna ma sadiqin a shafi na bakwai zuwa na takwas wannan gaskiya ne ko ƙarya ne waya ƙulu yana cewa walakin na mattafaka alaihi ahalus sunna wa shi'a abubuwan da aka samo cewa ahalus sunna da shi'a sun mara mai baya wa huwa sahihun wannan shi ne ingantacce kaga ta kadari wadda haka ake inganta abu kuma da haka ake raunata haka ake yi wannan shi ne ƙa'idan tasiri da tadaifi li annahu thabata sihhatuhu inda al-fariqaini saboda kenan in kaga shi'a sun faɗi magana ahlus sunna sun faɗi irinta to kenan ya tabbata a dukkanin bangarorin guda biyu ingantacce ne wa nalzimuhum bihi kuma sun lazimci wannan abubuwa kama alzamu anfusahum to zamu lazimta masa abubuwan kamar yadda su da kansu suka lazimta ma kansu wa maktalafu fihi duk abin da kaga sun yi sabani hatta law kana sayyan inda ahadihim ko da ɗaya daga ciki ya mara mu wannan abin baya fala yulzamu tarafa thani bi qabulihi bai tar bai cancanci ko bai zama lazimi ga ɗaya bangaren su ya ɗauki wannan abin ba kama la yalzimu al-bahith al-hayadiyya qabulahu wal ihtijaji bihi haka kuma bai lazimci duk wani mai rubutu mai cin gashin kanshi ya ɗauki wannan abin ya hujja da shi ba irina ku gano wannan da kyau ko yan tsakanin da Allah wannan cika bakin ya tabbata a kan shi? Kun gano wannan da kyau ko? Ba ƙarya ya riƙe yi ba? Kuma yanzu misali a ce wajen shiya sun faɗi magana, ahalu suna sun faɗi magana, wannan shi ke nuna wannan maganan daidai ne? Fada'awahu an na mafi kutubihi, da a wanda ya cewa duk abin da ke cikin littafin shi illan mai kun haƙƙan, in wannan abin ba gaskiya ba ne to fa huwa aqrabu ma yakunu ilaihi. ina kusa da gaskiya da'awa batila ƙarya yake yi mujarrada min ayi dalilin bai kafa hujja da kowane dalili ba kuma min mubtadi'in ai dama babu wani dan bid'a illa wa huwa yadda'i haza face zai ta kururuwa da cika baki da yi kuwa da wannan magana wal haqqu alladhi la miryata fihi mala yace gaskiyan da babu ko tantama da jayayya da tambaba kanta anna kutabahu ab'ad ma yakuna alal haqq littafin shi ya fi kowane littafi nisantan gaskiya wa yakfi ala zalika dalilan ya ishe kama dalili annahu innama allafahu lilintisari wa da'awa li aqidatar rafida ya rubuta shi ne dan ma ya goyi bayan aqidan yan shi'a allati hiya agarraqu aqidati firaqi fil kufri wa dalal wanda duk wani aqida da ka sani a duniya babu aqidan da ya nutsi ya hallaka cikin kafirci da bata kakaf cikin ƙungiyoyin da ke danganta kansu ko ke danganta zuwa ga musulunci irin aƙidan 'yan shi'a wa ab'aduha an alhaqa'iq iman kuma suka fi kowanne nisanta daga haƙiƙanin imani haza min haisul ijmal mala yace wannan fa bayani a dunkule kenan wa sayati bayanu zalika mufassalan bayani dalla dalla na tafi inda raddi alaihi in an zo raddi akan shi insha Allahu ta'ala wai wannan dimmarare ne wannan a ce an yanka sa ne a gidanku sai aka gutsara maka soyayyen hanji sai aka ce ka ɗanɗane kaga sauran soye da rabo na gaba kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko aiki mai sunan aiki yana tafi wancan maganar da makaranta na baya wanda ya faɗa ya faɗe ta a cikin littafin shi mai suna fasalu ahalar dhikr a shafi na biyar. وأما زعمه أنه لا يذكر من المسائل shi wanda yi wai duk matsalolin da yake kawo illa mattafaka alaihi sunna wa shi'a wai sai matsalan da shi'a da sunna suka hada a kai wa yalzimuhum bi zalika to wannan sai ya lazimce su dole su aiki da shi malai ce fa haza kadhibun mahad wannan ƙarya ne tsantsa wa hahiya dhi amthila ga misalai min aqwalihi daga cikin maganan shi tadullu ala naqidid di'aihi wanda ke warware wannan da'awan da yake yi ya ƙulu yana cewa wal ma'rufu indal ulama'i qadiman sanannen abu ne a wajen malamai tunda bi anna aliyan ibn abi talibin cewa sayyidina ali ibn abi talibin huwa al murashshahu lil khilafati min qabl ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi aka gabatar aka rantsar cewa shi zai zama khalifa a bayan manzon Allah ya faɗi wannan magana a cikin littafin fasalu ahalar dhikr a shafi na 318 tambaya anan ahlus sunna sun yarda da wannan maganar to kuma ya kawo ya ce duk abin da yake kawa sai abin da ahlus sunna da shi'a suka ittifaki kai. kuma ya kawo wannan ahlus sunna sun yarda da wannan ƙaryan da ya faɗi ne ba inda annabi ya nada sayyidina ali ya ce wai shi zai zama khalifa a bayan rasuwar manzon Allah ba inda aka yi wannan magana duk wanda ya ce maka akwai inda aka yi ya kawo maka da isnadi ingantacce ƙarya suke su ko kunyan ƙarya a bainan jama'a ma ba sa ci ina fatan mun gano wannan da kyau wa dhimna ajwabatihi an ba'd al-as'ila da yazo yake bada wasu ansoshi daga tambayoyin da aka yi mai allati za'ama annaha wujjihat ilayhi wanda ya riya cewa wai an aiko mai ne ka san dole a ce ya riya saboda makaryaci in ya faɗi magana duk maganar da za su biyo baya a me za a ɗauke su ƙarya ne shi yasa muke jin kunnin ahlus sunna wallahi su daina ƙarya kun gano wannan nake ku in ka zauna a gaban mu kai ƙarya ka fi shiga uku don wallahi ko gaskiya ka faɗa zai wahala mai da sai in wani ne ya faɗa kun gano wannan shi yasa kowa ya taka tsantsan ya qulu fi jawabi su'alin ya zo yana ba da ansan wata tambaya limaza lam yu'ayyina ar-rasul lahu khalifa wai me yasa manzon Allah bai ayyana khalifa ba tambayan da aka yi mai kenan sai ce laqad ayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khalifatan lahu ba'da hajjatul wada a ai annabi ya ayyana khalifan shi a bayan hajjin bankwana wa huwa ali ibn abi talib yace wai ali ne wa ashhadu ala dhalika sahabatuhu duk sahabbai suka shaida wannan alladina hajju ma'ahu wanda suka zo suka yi haji tare da shi wa kana ya'lamu bi anna al-umma kuma annabi ayyana sani cewa duk al'umma sa takdiru bihi za su yaudare shi watan kalibu ala'a ha za su yarda su bar addini ai yana sani ai aiwa bai sani ba ne ya faɗi wannan muguwar magana ta ƙarya a cikin fasalu ahalar zikir nashi shafi na 242 jama'a ku kalli alu suna sun yarda da wannan maganar da ya faɗa kuma ya ce sai maganar da aka yi itifaki kuma ƙarya ce ba a yi wata magana shigen wannan a hajjin ban kwana ba ba a yi wata magana shigen wannan a gadiyar ba malam zai zo zai raddanta a gaba kar in ci gaba ɗanɗana muku abu wa ijabatan an su'alin kuma da yazo ba da ansan tambayan da aka yi mai hal kana Allahu alaihi wa sallama ya alamu bi mau'idi mautihi shin annabi ya san san da zai mutu qala yace la shakka ma wantan baba da annahu kana ya alamu ina sanar da wannan musbikan bi mau'idi wafatihi tuni ya san cewa ga lokacin da zai mutu fil waqtil ma'lum sanannen wani lokaci ne wa qad alama bi dhalika qawla khurujihi li hajjatil wada' ya san in ya dawo ba zai daɗe ba zai mutu a lokacin da ya dawo hajjin bankwana. Wa min ajali zalika samma hajjatul wada. Ai da haka ne ma ya sa mata hajjin bankwana kaji. Annabi ne ya sa ma hajjin hajjin bankwana. Wa bi zalika alima akthar sahaba dunu wa ajlihi. Da wannan ne mafi yawancin sahabbai suka san ajalin manzon Allah ya kusa. Yanzu wannan maganar ahlus sunna sun yi ittifaki da shi akan ta. Amma ya kawo ya ce wa duk abin da yake kawo ittifaki ne. wannan ba ƙarya ba ne ya faɗi wannan ƙarya a littafin fasalu a halar zikiri shafi na 243 wa jawaban an su'alin ya zo ansa wata tambayin da ya riya wai an mai hal ayyanar rasul ababakar lisalli bin nas wai annabi ya ayyana abubakar ya zama limamin mutane ya kula ya ce min khilalin riwayat al-mutanaqida yace to a cikin wasu ruwayoyi masu tufka da warwara da aka yi nabhamu za mu fahimci kaga ya ce ba zai goyi bayan kowa ba ko amma kaji wai wai ruwa wai masu tufka da warwara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yu'ayyin ababakar li salli bin nas sam bai ayyana abubakar ba shi annabi waye mutane sallah allahumma illa idza ataqadna ma qalahu umar bin al-khattab ce sai dai in mun yarda da maganganun da umar yake faɗi fi hijranihi kun gano wannan da ke wajen kaurace ma annabi wa mun itaqada bi zalika duk kuma wanda ya yadda ma annabi ya nada abubakar ya jagoranci mutane sallah faƙada kafara hakika ya zama kafiri wannan akidan ahlus sunna ne jama'a kun ji jama'a lokacin da muke fuskantar waɗannan arnan muke tona asiri muke tabbatar da akidan musulunci ko lokacin da wasu kuma suke sa mana tabaibayi jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa duk wanda ya sa tabaibayi zamu mutsike shi mu wuce kawai saboda waɗannan arnan musu muka ta samu gaba za mu warware abin da suke kan shi bayan da za mu tsaya jama'a wani hayaniya wanda hayaniyan bi wuce a ce wani hayaniyan kadangare na bin kadangare akan garu ba ka tsaya ka ce kana da aiki a gaban ka kana kallon wannan hayaniya Allah ya sa mu dace karanta littafin fasalu ahlad dhikri a shafi na 245 wa yaqulu mujiban an su'alin bai tsaya nan ba ya ci gaba da bayani yana cewa wai ya ba da ansan wata tambayan da aka yi mai mun lokatu na gaba za mu ji wannan ansan in ma gaske ce sai in Allah madaukin sarki ya kai mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum